الأنصاري والتابعين من الحديث العزيز yan uwa masu girma alhamdulillahi yanda aka faɗa kamar kusan kwana takwas kenan da suka wuce cewa wannan karatun za a buɗe shi wanda manufa dai daga wannan karatun wato littattafan nan na shehu ahadari wanda yake ya yi su ya zamo a samu ya za a yi a ga an fahimce su an samu abin da aka samu a ciki wanda littattafan nan har wajen guda biyar saboda akwai mukaddamarsa da ya yi wadda ita ya yi ta azube wadda kamar ta fi kowanne shuhura a cikin littattafansa musamman a nan ƙasa a tunda ana karanta ta a makarantu ana karanta ta ko ina sannan akwai littafinsa na balaga al-jawharul mafanun wanda ya ce kai wajen baiti ɗari biyu da sassin da wani abu ɗari uku ne ba ɗan kaɗan akwai kuma littafin na mandiki sulamul munaure wanda yake wajen baiti ɗari da hamsin ne da wani abu sannan ga littafin sa na tafsir wuti baiti ɗari uku da arba'in da hudu sannan ga littafin sa na lissafi baiti ɗari da ƴan kai amma na lissafin ko za mu dan jinkirta shi kaɗan fara dan kada ya zamo karatun ya cuce da yawa tunda irin yadda kasar take ba wakaci ne da mu ya lokaci ba za mamaki in an fara wasu daga nesa za su rinka zuwa shi yasa dole a san yadda za a yi a ringa tashi daga karatun da wuri kayo kowa sai an sa littattafai biyar zama awa ɗaya ko awa ɗaya da mintoci kamar ya yau sannan bayan nan daman wannan makaranta ko wannan zama an faɗa cewa daman ba waje ne na a haɗu a karatu a tashi a ajiye a wajen ba saboda duk matakin da za mu ɗauka za mu ɗauka a kan a tabbatar masu zuwa ba zuwa ji suke kawai ba zuwa suke yi su koya shi yasa zuwa suke kenan in sun koma duk kalma ɗaya da suka ji in sun koma su maimaita ta sau dubu a gida don abin da yake damun mu a yanzu galibi ana sha'awar karatu ana son karatun da sauransu to amma galibi sai zan karatun a makaranta ne mutum san da ya je makaranta dukkan ba mamaki ya bude littafi duk tsadar littafi ma ya san ya siyo amma in ya zo makaranta ya bude amma in ya koma gida lami lafiya ya ajiye shi littafi yana waje ɗaya shi yana waje ɗaya duk sanda za a kawo makaranta a ɗauka wanda ko matuƙar ana ci gaba da haka ba inda za a a karatu yanda ake faɗa in dai ka ɗaukar ma ɗaya a makaranta ba za ka koma gida ka maimaita ta sau dubu ba to yaushe za ta zauna shi yasa lalle ne lalle ne makarantar za ta san duk tsarin da za a bi don a tabbatar cewa abin da fa ake in an je gidan ana yi ba kawai sai san da za a zo makaranta a ɗauko littafi a zo a ji a gama gaɗa kai ko a gama abin nan shi kenan an tashi ba a'a lalle a tsaya a karatun da sanin ciwon karatun alhamdulillah shi yasa yanzu wayannan guda hudun za mu fara su wanda dai Allah ya sa aka gama wani a ciki kamar shi na mantikin da Allah wanda shi baiti kaɗan ne ɗari da hamsin ne to a sannan sai a samu damar sa wannan na hisab wannan haɗa da na hisabin da na mantikin gaba ɗaya ba su kai yawan na na shi wanda aka wake na fikihun ba ko kuma na balaga duk wa'annan sun shi kuma na balagar kansa bai kai kamar yawan na tasawufin ba na tasawufin kuma ji hayyaji wajen baiti da yi uku da arba'in da wani abu wanda duk sauran ba wanda yake ya kai baiti ɗari uku na balaga ɗari biyu da sassin ne da wani abu bai kai ɗari uku ba shi yasa alhamdulillah yanzu za mu fara lalace mu fara da shi na mafi kusanci wanda yake koyar da abin da ya shafi tsarkake a zuciya da ibada ko da dai na tasawufin ma dai abin da yake koyarwa kenan na tasawufin ma dai abin da yake koyarwa ke nan tsarkake zuciya amma ba maganar wato ibada zahira ake ba maganar ibada ta zuci ake a cikin na tasawufin alhamdulillah za mu fara wannan bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yawmiddin da abdul ilahi can kadi yassari بيجي به المنزوم التبر الأهري وربما النزم قرارا حسنا لعلني أنال لجر والزنا الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام للأمين سيدنا محمد إمام رسلنا والأنبياء الكتاب أول واجب على من كلفا تصليحه إيمانه ويعرف مصلح فر العين كالآتان للدور والصلاة والصيام وواجب حفظ وجود الحي بالوقف عند أمره والنهي وأن يتوب قبل ساعة الله سبحانه عليه بالملائكة وشوقهن دم والنية أن يخف والإجلاء عن غير الحسن ولا يوهر أو يقول حتى إن ina hidayatullahi lahu fa zaka min alamati shaqa'i wal hizlani wa damsi qalbihi anil imani za a ringa yin la'alla da yake goma ne in dai ba wani dalili ne ya faru ba amma wannan saboda a samu wajen kwana dai ga ta an yi har ya haura goma ma la'alla ko yawa ya kai wajen goma sha ɗaya sun tashi cikin lissani an sarihi kushin ko kulli kalimin kalimin ko ya ce abdulilahi shankatiyo abdulilahi wato sunan wanda ya wannan waken abdullahi wanda ya ce gwani ne musamman a ɓangarori biyu na hau da balaga ya fi shura a na hau da balaga don a farkon wake wanda yawa risala yadda ya wake a harari dinnan ya wake risala to a farkon yake cewa لأنني شغلت بالنحو وبالبيان وإن هذان لساهران cewa dan kun ga a wannan waken da ne na fikihu ban zo da wata gwaninta ba da ta wuce na cewa na wake to kuka mamaki dan daman na shigo wani fage ne da ba nawa ba domin ni tun tashi na an fi ɗauke min hankali da na'au an fi ɗauke min hankali da balaga wa inna haza min sahirani daman ko da nahu da balaga ilimai ne masu matukar jan hankali wanda da yake ya shagalta da su sai zama samun dama ya kula da wani ilimin yana neman ya gagare shi saboda suna da jan hankali kuma suna da kwaɗi da yawa ilimai ne masu faɗi da yawa wato mutumin shimfiɗa ne an yi shi ne a ƙarni na sha biyu zuwa na sha uku. Yastari bi ikidihil manzumi timur al'ahari, ya ce zai siyo zube na shehu aharari da wannan tsari nasa abin waƙawa. Abin da aharari ya kawo shi a zube, to shi yana so ya mai da shi a tsare ma'ana a wake. yana so ya mai da shi a wake a nan malamai da yawa suna bayani akan cewa su ai daman saboda ita waka ai ta fi saukin fahimta waka tana da saukin haddacewa tana da saukin haddacewa fiye da zube shi yasa da yawa akan yi littafi zube amma daga ƙarshe a mai da shi wake saboda ya fi sauki wajen haddacewa wa ruba man nazmi tsiraran hassana yace ta yi a sani wanda zai ce waken nan nawa ya yi kyau ba don kome ba don haka ɗin ya zame masa larura. Ta yi a samu wanda, sanda littafin nan yake zube ba a wake shi ba, ya yi ya haddace ya kasa haddacewa. Amma yanzu da na mai da shi wake ya ɗauka yana yi sai ya haddace, ba dole ya ce waken ya yi kyau ba, tunda dai ya ba shi dama ya cimma wata manufa, da abin da zai ba mutum dama ya cimma wata manufa a rayuwa ai dole ya ce yana da kyau ko dole ya ce yana da kyau la'allani analu lajra wazbina ko dai ni saboda samun wanda za su ce lalle na taimaka musu akan fahimtar wannan bangare na addini in samu lada wajen Allah in samu ma'auni na ya zamo yayi nauyi dan haka din ya bani dama in samu ma'auni na ya zamo yayi nauyi ko shi irin wannan abin da bawa yake dubawa in yayi abu a janibi na ubangiji subhanahu wata'ala ya tafata ko da mutum ɗaya ne aka samu sai ta yi sababin wannan mutum ɗayan shi kansa ya samu tsira wajen Allah ko ya samu matsayi babba wajen Allah tabaraka wa ta'ala lamari na addini in kai shi to ko ɗaya ka samu a cikin dubu ya zamo ya amfana ka samu wani babban jari a wajen Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah rabbil alamin shi yasa da shi ne asalin littafin ya bude alhamdulillah rabbil alamin muna yin godiya ga ubangiji wanda shi ke tafi da lamarin halitta gaba ɗaya akwai wanda Allah na tafi da lamuransu ta fuskar a tsaya a tarbiyyar su ga duniya. Sai zama duniya ta yi kyau sun sanya za su fuskance ta kuma duniya tana kai musu. Sai a bar su a wannan matsayin da farar amman tawalla an zikirna wala yuridillal hayata duniya zalika mablaghuhum min al-ilm. Daman duniya suka sani ba san lahira ba to kuma an taimaka musu a duniya. Allah ya buɗa musu su yi kere-kere su meye su mallaki meye a duniya to kuma wasu ana tarbiyyar su ne akan ya za su kula da jiki wasu ana tarbiyyar su akan ya za su kula da sarauta wasu ita zai su kaga za su kula da mulki siyasa menene to dai kowanne dai a ciki Allah ne yake tafi da tarbiyyar kowa kowa ka gani akan wani tsari to ka sani Allah ne ya dora shi kan wannan tsari amma babban abin nema dai daga mutum to ya roƙi Allah ya ɗora shi a kan tsarin da yake daje a wajensa wanda zai zama ana tarbiyyarsa koyaushe ana ɗora shi a kan hanyar da za ta matsa da shi ko za ta fusata shi ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ya gamu da tarbiyya ta hakika akwai shi yasa tarbiyya iri iri sai akwai tarbiyya ta duniya akwai tarbiyya ta ne duk duk tarbiyya duk tarbiyya ce wanda zai gudu aka hore masa ya zai gudun an masa tarbiyya ta gudu wanda zai tsere na menene aka hore masa ya zai an hore masa wannan ne wanda kuma shi kokarin sa ya gaya zai dawo da zuciyarsa ga Allah aka hore masa haka shi ma dai an masa tarbiyya ta wannan bangaren ثم الصلاة والسلام للأمين سنة صلاتي والسلامي كأمن تتشي شيني وسيدنا محمد شوغبا معنا محمد إمام رسولنا شوغبا من ظنم والأنبياء الختامي لأن باوا waɗanda suke su ne cika wato shi ne cikamaki gare su da shi ne cikamakin ga annabawa awwal wajibin alamun kulli fa farkon abin da yake wajibi akan dukkan wanda yake mukallafi sharuɗan takalifi guda nawa ne ibnu ashir ya kawo wa kullu takalifin bi shar'il aqali ma al bulugi bi damin aw hamli aw bi maniyin aw bi imbati sha'r aw tsamani a shirakin haulan zahar duk wani takalifi takalifi baya yiwuwa sai da hankali wanda ba mai hankali bane ba mukallafi bane rufi alkalamu an salat sai daga cikin anil majnuni hatta yufika ma albuluji sannan sai an samu balaga wanda ba balagagge ba wannan ba mukallafi bane ko da dai akwai wani takalifin da wasu malaman suka ce zai iya hawa kansa yana ne marakin so da yake fada ko kalkul lifasafiyu fil lazi'i tama da gairi ma wajaba wal muharrami yaro karami mukallafi ne amma takalifinsa mandubi da makaruhi mandubi yana hawa ga yaro makaruhi ma yana hawa ga yaro amma wajibi ko haramci shine wannan dole sai da balaga sannan ma'al buluji bidanin aw hamli aw bi maniyin aw in ba ta tare fati da alamatul khuruj akwai wani sharadi na takalifin shine saduwar kiran manzo sallallahu alaihi wasallam da za a kaddara an yi mutum a inda kiran manzo bai sadu ba gare shi to wannan sai a ce ba mukallafi bane ko da wannan sharadin malaman suke cewa yanzu ai samun sa da wuya a ce wanda magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kai gare shi ba ai samun haka da wuya To farkon dai abin da yake wajibi akan wanda yake mukallafi tasiyahu tasihuhu imanahu. Ya tsaya inganta imani. Tasihu masdari ne na sahaha. Aka rafa shi ga fa'ilinsa sai ya fita da maf'uli shine imana abinda ake nema daga bawa farko ya tsaya ya inganta imani galibi kowa kawai waya zai ce ya imani amma kuma imanin nan ya yake a tsaya a inganta shi yana da inganta imanin a ce duk sanda ka fuskanci Allah ka san Allah ka fuskanci dan akwai imanin ka fuskanci shi kuma a ce baka san kana ka fuskanci shi amma kana wani abu hankalinka na wani waje ai alamar kamar ba imanin ne ko wa ya arifa musliha farri aini ya san kuma abin da zai gyara farin aininsa abin da yake farro aini a kansa wa ya arifa an adabta murari'i ne da wau a kan suna tsantsa shi yasa an tabu ya tana tafsiye a rifada inda tafsihu suna ne tsantsa tunda ba mushtaki ba ne masdari ne masdari shi ne daga gare shi ake istiqai wal masdarul asal wa ayyu asali wa minhu ya sahi istiqaqul fi'li inda ne mulha yake fada ko shi yasa wannan an adabta ne wato yadda can mai surat latina ke cewa warmin raha ala lujuri wa su fi harfan aqiba to shi wannan kafin nan ne ya faɗa ya yace wa hmm wa adim alasin halisin fi'lan bi au ko au wawin to wannan an adabta da wawi ne an adabta da wawun ne yayi daidai da baitin da malaman nahu suke kawowa wa lubsu aba'atin wa taqarra aini ahabbu ilayya amin lubsu shukuki wa arifa musliha faril aini ya san duk abin da zai gyara farwa ainin sa da shi ilimi kowanne yana da nasa muhimmanci amma muhimmin ilimi ga bawa shine a yau din sa ya tunani wani abu ne yake dole a kansa ya aikata to ya za a yi ilimin yadda ake wannan abu shi ya sa shi ne gaba da kowane ilimi ba daidai ne ba baka san babin rafkanuwa a sallah ba ko abin da ya shafi sallah a kanka ka gangara ga wata matsala zurfa ta na hau kana ta kokari a kai ai an yi ba ai ba an yi ba ai ba sanin na hau farilla ne amma faru kifaya shi yasa duk muhimmancin nahawun nan ai bai kai kamar fiqhu na ibada ba a tunda ibadan nan dole kai ta musamman wadda take a kullun an ayyana zaki sai a samu ta ibada wadda sai a dade ba a ji duriyar ta ba dai wani sai ce ma gaba ɗaya shi bai taba gani ba eh kamar salatul kusufi a sallar buyar rana yawa wanda zai ce ma bai taba ganin an yi sallar buyar rana ba amma ba mamaki bukatar gare ta ta faru a gobe-goben nan ko bayan nan dai. Amma dai da kai kamar sallar magarba ba, wanda ya ta faru aini ce, kuma kullum ranar nan za ta haɗe ana bukatar ka kuma kai, shi yasa ka sanya za ka yi sallar magarban nan, ka sanya za ka yi sallar isa, ka sanya za ka yi sallar asuba, ka san duk abin da ake bukata a wajen wa'annan sallolin. Shi ne ya ce kal a kamili dore kamar kunshe-kunshen tsarki, wasalati da hukunce-hukunce na sallah wasiyani da na azumi wanda duk wannan faru aini ne wa wajibin hizu hududul hayy wajibi ne akan sai kiyaye iyakokin ubangiji ubangijin da yake rayayye shi ke tsayawa da komi bil wakati ta fuskar ko ya tsaya ta fuskar ya tsaya inda amrihi nan ga umarninsa karka yadda inda Allah ya ce yana son ya ganka ya zamo bai ganka ba wannan hai kuma a tsaya nan ga hannun Allah inda duk Allah ya ce karka yadda ya ganka to karka yadda din ya ganka in aka yi haka aka samu haka komai sai zamo ya yi daidai duniya da lahira wa an ya tuba wajibi ne ya tuba qabla sa'adin lahi subhanahu kafin Allah ya nufi saukan masa da azaba dil malahi ta fuskar shagaltuwarsa da wasu abubuwa sai ya ɗauka zai aikata abin da yake ba daidai ba a wajen Allah kuma ya ki tuba na abin da ake jema daga bawa bawa yadda maulan mushu Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu yake faɗa bawa duk yadda ya kai ba masu ne bane annabawa da manzanni su ne masu amma babban abin da ake bukata daga bawa in ya aikata abin da ba daidai ba ya san Allah baya son haka ko ya bar wani abu wanda ya san Allah ya ce masa ya aikata to yi gaggawa ya tuba in ya gaggawa ya tuba sai komai ya gyaru tunda akwai ayoyi na Qur'ani da suke nuna haka wanda zina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dhunubihim ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم aka ci gaba da faɗan sakamakon su sai yasa babban abin nema bawa ya zamo a cikin tuba yake ke tuba kuwa tuba wadda take nasuha tsantsa kamar fadillahi kafin Allah ya nufin saukar masa da azaba subhanahu wanda yake ya tsarkaka baya taba bawa sai bawa ya taba janibin ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum bayan da za a yi fa Allah ya taba ku matukar kun tsaya biyayya gare shi wanda duk kaga Allah ya taba shi to ya bincika shine yayi wani abun ba daidai ba kuma asabakum min musibatin bima kasabat aydikum wa sharruha bil malahi wato da mushukaltuwa da wasu abubuwa wasanni wa sharruha sharadin tuban nan annadam bawaye nadama wanda yato Allah ya uda an ya kufa ya niyyar cewa zai kane daga zunubin wal iqla ya shiru kuma an gari hasan daga duka abin da yake ba kyakkyawa ba sharadin tuban nan guda uku ne in ya zamo za a tuba ne daga zunubin da yake haƙƙi ne na Allah kawai su ne wanda aka faɗa a wannan baitin bawaye nadama akan saba wa Allah da ya sannan kuma ya niyyar cewa har abada ba zai sake ba sannan nan take ya bar aikin zunub in bai bar aikin zunub mai sai ya tuba to wannan kamar izgili yake da Allah wallahi a kai ba daidai ne jinkirta tuba ba au ya kula ta in hidayatullahi ko ya ce wai sai taimakon Allah ta taimaka sai shirya ta Allah ta taimaka lahu gare shi ba daidai ne bawa yana sabon Allah amma ya ringa cika baki cewa wai in Allah ya shirye shi ai zai shirya ai hankali ma yayi kunce da cewa ba haka lamarin yake yanzu zai taka wuta za ta yi mutum ya taka wuta ya ce wai sai wani ya ce masa wuta ya taka sannan zai daga ina kana zai taka wuta bai ce sai an ce masa wuta ya taka sannan zai dauke kafarsa to duk saban da bawa yake wa Allah wutar yake tabawa wutar yake tabawa hakikata shi yasa ne abin nema kuwa ai gaggawa raba jikinsa da wuta ko a kai ya faɗi haka fa za ka din alamatin shaka haka yana daga alamar tadewa wani zulani da rashin arziki waɗansu kalbihi anil imani da cewa zuciyarsa ta shafe daga imani alama ce ta cewa zuciyarsa ta shafe daga imani to alhamdulillah anan muka kwana ko sai dai sai mu karanta baitocin ko da kamar sau uku a ciki kafin a je din yanda kowa aka ce lalle ya tabbatar ya maimaita dan ba mamaki wata ran ka zo makaranta a ce to zauna ga takarda ga alƙalami ka rubuta baitocin da aka yi a baya ko ka rubuta wasu cikin wanda aka yi a baya ba ka rubuta ba to ai ka tsaya ne daga baya akalla dai a ce to ka tsaya daga baya yau wajen da koyo ake ake so a yi na a tabbata kuma alhamdulillahi komai na musulunci na shawara ne Allah subhanahu wataala ya sifanta musulmi da cewa wa amruhum shura bainahum shi yasa duk wanda yake yana da wani ƙarin shawara ko wani abu game da tafi da karatun nan to abu ne na musulunci Allah kuma ya faɗi musulmi wallazi nas menene tanawul rabbihim wa wallazi nas tajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun yasa duk wanda yake yana da shawara kyakkyawa ta ya za a yi a cimma manufa ko yaushe dai a dubi manufar da ake so a cimma a dubi kuma da suwaye a dubi kuma a wani hali ake tafiya don kada a dubi manufar kawai kuma ba a dubi da suwa ake so ba nan tafiyar duk da aka yi da doki da raƙumi ma a ake so amma illar inda take in ka ce raƙumin nan a wajen tafiyar sai ya yi tafiyar kamar ta doki to a nan ne fa ba inda za ka don ko raƙumin ba zai iya tafiya irin ta doki ba amma dai in ka haƙura raƙumin nan inda dokin ya je shi ma zai iya zo amma fa dole a dubi cewa da raƙumi ne ake tafiya eh haka nan kuma tafiyar da aka yi an an kama titi kakke da kwalta da komai tafiyar duk da aka kai in aka kama inda yake ma birji ne ko abin nan a iya zuwa amma dai muhimmin abu a duba cewa akan birji ake tafiya ba kan kwalta ba sai tafiyar a iya yin wancan din amma dai gudun dole a san ga matsayin da ake tafiya shi yasa wannan makaranta ko wannan zama zai zama yana maraba da duk shawarwari amma koyaushe dai shawarwarin a ringa duban wannan bangarorin muhimmin abu a ringa duban ina ake so a cimma kuma tare da suwa ake so a cimma kuma a wani hali a wani yanayi kafin a ce za a bada shawarar alhamdulillah Allah ya taimaka mana sai mu maimaita baitocin na wannan sau uku ko
أفضل إله الشمس فيه يشتري لكي المنظوم كبر العالم ورب من المتغار مثلا لعله أنال لك الوزن الحمد لله مرد العالمين ثم الصلاة والسلام للأسف سيدنا محمد الإمام رسولنا والأنبياء الكريم أول واجب على من كل فاتته إيمانه ويعرف مصلحها بالعين كالآفات بالصور والصلاة والصيام وواجب حفظ وجود العين بالوعد عند أمره والنهي وأن يتوب قبل سعة الله سبحانه عليه بالملائكة وشرط أن له أنجية أن يكف والإكلاء عن غيرها ولا يؤخر أو يقل حتى يتم إجاية الله له مسافر من علامة الشقاء والمثلان ونفس قلبه عن الإيمان أفضل الإله كفتي يستدي بإذنه المظلوم كبر العالم